إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi da ya hada mu a wannan masallaci mai albarka da ke garin Jirga wanda alhamdulillah kamar yadda aka alƙawalanta cewa za a haɗu domin gabatar da daura ta wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha wallafar babban malamin musulunci a sheikh al'alimul allama muhammad nasiruddin al'albani rahimahullah yau mun haɗu goma ga watan zulƙa'ada na shekara ta 1447 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda daidai da 28 ga watan april 2026 gregorian calendar ‘yan uwa musulmi na nesa da na kusa da waɗanda za su saurare mu ta kafofin yada bayanai kamar da na gabatar muna muku sallama ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu ‘yan uwa kamar yadda muka sanar wannan daura an shirya ta ne ga uwaye mata saboda munasaba ta azumin watan ramadan wanda a nan da muke zaune malam muhammad shehu hafizahullah malaminmu wanda ya gabatar da tafsir a wannan masallaci ya zo mana da tsarabar littafai na sifatu sala da kuma ahkamul jana'iz ya ce ga yana araba maɗalibai wanda muka garaba su ƙwara goma ne alhamdulillah yana da wahala a ce sun gamsar da kowa to kuma ba a iya wadatar da kowa sai dai abin da ya sawaka cikin hikima ta allah allah ya ba mu fikiranmu ya ɗa shi gare ku ko da za a samu sahi haka kuma Allah ya saka muku da alkhairi kuka yi kokari matuƙa kuka ba da mamaki sai da kwafin nan goma suka lunku kusan so goma sha sai da suka kuma kusan kwafi 180 aka rabe su ga ainihin uwaye mata bisa ga wannan kuma muka ce bayan sallah insha Allah za mu samu lokaci mu gabatar da daura ta wannan littafi da nufin ya amfanar da al'ummar musulmi su fahimci ya annabi ke sallah alhamdulillah kuma ga lokacin yanzu Allah ya kaddara ya kamu da rayuwarmu da lahiyarmu da lokacinmu da damunmu wanda wannan duka tsari ne na Allah ba iya mu bace ba dubaru mu bace muna gode ma Allah akan haka baya ga wannan wannan littafi na sifatu sala yana da tasiri Allah ya daukake shi ya sa mai albarka kusan duk cikin littafin da Nasiruddin Al-Albani ya rubuta ba littafin da ya shahara ya samu karbuwa cikin al'umma irin wannan littafi na sifatu sala shi karan kai ne yana ambatawa ya ce da ya rubuta littafin ba a wuce shekara guda ba sai da kwafi dubu biyu na ƙari ya ce ba tare da ya yi talla ya yada cewa a zo a saya ba ko a zo a karɓa saboda karɓuwar da Allah ya samu wannan littafi kamin nasiruddin albani ba a samu wani malami da ya tunanin bari ya keɓance hadisai ko bayani akan sallah ba ya siffanta ta ga yadda annabi ya sallah ba in ba shi ba shi yasa littafin ya shiga ko ina a duniya ya samu karɓa yana ce abin da ya ƙara daga sunan Muhammad Nasiruddin Al-Albani a duniya. ‘Yan uwa ba tare da ɓata lokaci ba ko dogon sharhi a gurguji nake son mu yi littafin ta yadda ko ba saurin da zai sa a gaza fahimta ce ba. Insha Allah za mu yadda ya dace yadda za a iya fahimta shi kuma a fahimci abin da littafin ke karanta suwa. Yau za mu yi muƙaddima komi yana da muƙaddima. Aka ce muƙaddima shine gabatar suwa. gabatar da abu shi zai sa ka fahimci ina an ka tahi sannan zai taimaka maka fahimci wasu ilmuma da baka sani ba musan wane ne albani muna ji ana ta cewa albani albani wane ne albani nasiruddin albani wanda duk wani mai jingina kai ne ga albani tun daga albani zari Allah ya kanshi rahama dalilin wanga albani ne mai wanga littafi na sifatu sala shine mai ahkamul janaiz shine mai wallafi wallafi daban-daban to yana da kyau mu san wane ne shi sannan yana da kyau musammi wani littafi ne sifatu sala menene amfanin shi sannan mu karanta muqaddima ta da yake cikin littafin mu ji ainihin abubuwan da ke cikin su wanda insha Allah za mu yi zaman wannan daura tare da hutu a ciki mun fara yanzu karfe 9 da kwata mun kace amma saboda mu jira dan uwa malam saifullah hafizahullah tun sati guda da ya wuce ni so in hada mai daurar ga duk da cewa na yi posting kuma na san zai iya gani duk mutane dama sun gani akwai ma mutane suka ce za su turu iyalansu wasu kuma suka ce a aje musu littafi da audio da Allah to amma ba sanar da shi ba saboda kan azamai nauyin ya taso daga Sokoto ya ce har ya taho nan sai je je sai ya min comment ga posting din da ni to sai na samu dama in mai magana akwai da dama waɗanda so ma magana sai zan kyale saboda kai da zan in wahal da su in na ce musu zo za su zo amma kun ga akwai takurawa so amma da ya mini magana ya ce Allah ya sanya alkhairi sai na ce to kaji kaji ma ina son ka zo in akwai dama duk da akwai uzurruka amma haka ya daure ya zo Allah saka mishi da alkhairi ya ƙara ma rayuwa albarka ƴan uwa musulmi a gurguje za mu zama yau gobe hutu ne sai banda gobe ranar alhamis mu zo mu zama na biyu daga nan kuma mu ƙara fixin wata rana satin sama mu dai ga mun kammala littafin wane ne Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi dai sunan shi Muhammad kamar yadda kuka ji sunansa ana daman da ƙyaka ga Muhammad ɗai haka nan Muhammad akwai suna ake laƙawa to sunan shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani a takaice kenan a takaicin takaitawa kuma shi wannan babban bijimin malami da Allah ya wa musulunci baiwa tai domin duk wani malami da an ka samu shahuri to baiwa ce Allah ya wa al'umma musulmi don in ba a samai ba babu wanda zai aikin nan da ya kai kenan to shi Albani ya zama haske ga wannan duniya ta musulunci ba wai Saudiya ko Najeriya ko ƙasa guda ba asalin shi bature ne asalin shi ba balarabe ba ne ba bature ne cikin ƙasar europe ƙasar turawa sunan ƙasar su albania daga nan da aka ce mai albani kamar ga yanzu kai jirga sai a ce aljirgawi malam saifu asaktatawi ko asakwati albodin gawi an gane aljirgawi alƙarwayi ko al'adarawi ga sunan dai to shi ake jingina mutum da larabci da sunan ƙasarsu ko garinsu yanzu in kace wata ƙasa sai a ce maka an Najeri dan Najeriya to shi Albani daga ƙasar Albania yake ƙasar Turawa kuma an haife shi 1914 alif dubu ɗai da ɗari tara da sha hudu kusan na yi a affirmation na haihuwarsu guda da tafa baliya kamar za su iya zama shekara guda in ban manta ba da na karanta tarihin shi ma 1914 to shekara dubu ɗai da ɗari tara da sha hudu aka haihi albani bayan an haife shi a ƙasar albania ya taso da sun ilimi ko mahaifinsa malami ne don haka ya yi karatu a gurin mahaifinsa na alkur'ani da hadithi da fiƙihu musamman a ƙasarsu suna bin mazhabin hanafiya don haka abu hanifa mahaifin shi ke bi ba malikiya ba ko shafi'iya kun fahimta don haka sai taso akan mazhabin hanafiya aka ce duka sai da ya karanta littattafan mazhabin hanafiya a gurin mahaifinsa kamar nan yanzu in ka kai muftasar a nan fiqhun malikiya to ka kai kusan karshe za a ce to sai da ya karanci wannan to bayan albani ya taso yana yaro aka ce sai yahuda suka tafi kasashen su suka fara gurbata tarbiyya to mahaifinsa mai son addini ne sai ya ga ba zai iya zama ba musamman tarbiyyar yaro saka ta lalace sai hijira daga can ya tunkaro ƙasar larabawa domin ya dawo da ɗanɗan shi aka ce ko boko a lokacin bai sa shi ba kamar da malam Ja'far ya faɗa a cikin muqaddima da na wannan littafi sifatu sala saboda kare sa shi boko ya gurbace sai rinka koyar da shi ilimin boko a gida to bayan daga baya daga bisani sun yi hijira suka koma ƙasar Jordan a gurgujiman sun tarihi ne dai muka ce tarihi ne za mai dai ko shi yana ya daukan mu lokuta mai tsawo amma a gurgujina za mu jin wane ne Albani da haka mahaifinsa ya dauko shi yana yaro ya dawo da shi kasashen Laraba maimakon kasashen yana turawa shi yasa haihuwar turai ne amma tashin kasar laraba sai ya dawo wato ainihin a dimashka ita ce urdun ko jordan a yanzu wa amila bi sana'ati islahi sa'ad to lokacin albani na yaro sai aka sa shi sana'a ta koyon gyaran agogo a gyaran agogo a sana'ati Allahu akbar sai sa ana sana'a albani zai ce da ya iya hadisi kan sai an ka ce gyaran agogo ka araba shi da wannan abu an bayin dago don haka sai zan ya iya gyara agogo a lokacin albani zai je yau gaba ɗaya ya je ya gyara agogo ya samu 'yan kuɗin da zai kashe gobe gaba ɗaya yana labarari wurin karatu haka yake rayuwar shi in gobe tun da safe zai hita ya je kasuwa ya gyara agogo ya yi kaza ya yan buga buga ta ya samu yan kuɗin da zai sayan abinci gobe tun da safe ya shiga labirari daman duk gwamnati na tare da labirari in kai kasan akwai tasar labirari akwai private labirari public labirari akwai ga sunan dai ga sunan to daga ciki akwai mi labirarin gwamnati kamar zana sakwata akwai sun labirari wanda za ka je ka yi bincike duk abin da haka sun ka bincika to sai ya je wannan labirari na gwamnati sai ya shiga sai da ma mai labirari ya rinka mai makulli in ya tashi ya ce to ni fa yaro hita zan yi yanzu ga yanar sifa Allah ya ƙara ma faru ku ya albarka ya gina katon labirari na ilimi ya sa in kana so ka je ka yi bincike na ilimi ɗalibin ilimi na son labirari don haka albani sai da ta kai ana ma ban mai makullan labirari saboda bincike ya yi ta karatu ya ta karatu to haka ya fara ainihin girma farkon rayuwar shi ya ce ya shagaltu da karatun littattafan adam littattafan larabci da waƙe-waƙe da abubuwa ma'ana shi ma ya taɓa abubuwa kamin ya dawo ya fahimci harkoki na ilimin addinin musulunci daga baya sai allah ya sa mai sun karatun ilimin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce saboda ya ga ana wa annabi ƙarya ana kaza kaza sai ya ce dalle zai ƙware ga wannan ilimi domin ya ba da tashi gudunmuwa daga baya albani ya shahara a ainihin ilimin hadisi da ya zan ya shahara ilimin hadisi har ya fara cin gyaran manyan malamai irin su Ahmad Shakir sai an ka fara sani ne a duniya an ka fara jin labari ne daga ƙasar Jordan to abin da ƙara hidda suna ne ana nan a 1960 in ban manta sai an ka gina babbar jami'ar da ba a taɓa gina ta ba a duniya ita ce jami'ar musulunci ta Madina wanda duk malaman mana sunna can sun kai karatu mahi yawa su Sheikh Jafar su Dr. Sani Rijiyar Lemu su Abdullah Gadon Kaya duk can sun kai karatu su BUK to sai an ka gina wannan jami'a bayan an gina ta bin bas shine vice chancellor na farko sai ana bukatan malamai mutakassisun professional na kowane fanni sai an ga ci to akwai wani malami da ake jin labarin shi ana ce mai Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana da kyau a gayyato shi domin a bashi lecturing a wannan jami'a fannin hadisi haka ko aka kawo Albani aka kawo shi fannin hadisi ya zama mutakassisi mai ilimi mai tawadu'i ga ilimi ga kankantar da kai ne BUK a lokacin Dr. Ahmad BUK suna sabbin ɗalibai a jami'a albani na malaminsu ya ce duk jami'a babu wani ɗalibai ka so irin albani saboda yadda ga ya lakcara amma zai hito ya share ƙasa ya zauna ɗalibai su kewaye shi su kuma suna can ofis ɗin su zaune suna shakatawa babu ruwansu da hulɗa da ɗalibai don haka a fannin da kake da kayan magana ɗalibi zai ce a'a ba haka albani ya ce ba misali yan fakwaltin biki ya an tashi tara ko an tashi break za su zo inda albani su ji lakca don haka in sun koma department ɗinsu da zarar wani malami ya shirme sai ce ba haka albani ya ce ba don haka albani sai kai ma malamai inda ya kai musu ba so ne saboda kowa na tankaho da albani nan take suka kullare kulle-kulle da makirci ne yahudawa domin yahuda a lokacin sa musulunci gaba sai ga malami mai ware gaskiya da ƙarya mai rubuce-rubuce sai sun ka tsane sun ka ce lalle a dakatar da albani daga karantarwa a jami'an madina na ɗaya bai da qualification don bai zauna aji ba an bayyanta ilimin milladun nana gare na biyu kaza kaza sun ka haso ta ƙari da ƙaro shi albani bai gani ya kyale duk inda ya ga bid'a zai ce nan bid'a ne ko a makka ne ko a masallacin annabi ne wannan abu sai kai ma gwamnatin saudiya ga waya da ya ga abu zai ce hadhihi bid'a kaza kaza a cire shi to sai zan sai malaman fara miyagun malamai suka hada shi fada da gwamnatin saudiya suka ce ai kun gare shi na zuwa gaba shi zai zama shi sarki shi zai zama kaza to su ko shugabanni ana haka yanzu suna bata da kai ƙarshe Dr. Sani Rijiyar Limo a wani tarihi nashi da ‘yan bata ya ce sai da ya kai Albani Saudiya ta kore shi. Kuma sun san mai tsoron Allah ne, aka dakatar da shi lakcara a jami'an Madina, ɗalibai na so ne, mutane na so ne, ya iya karantarwa sai aka dakatar da shi. Ƙasar Saudiya suka kore shi suka ce lallai ba su bukata ce. Kowace ƙasa zai na aka ce ba a bukata ce, aka ce sai da ya samu na ɗalibi nashi da ke Jordan sai ya ɗauki nauyi ne ya dawo inda yake zauna a cikin gidan gidan ma da an ka aje albani ce an kai ba a yadda mutum biyu su shiga gidan nan lokaci guda ba don kai ya koya musu aƙida ce an fahimta ko ya ga ya jarabtu a rayuwa Allah ji kanshi da rahama bayan wannan ta faru akwai lokacin da ya nemi ya zo ya umara a makka aka ce sai an ka ginda ya mai sharuɗa masu yawa in ya zo da shari'i kada ya yadda wani ya zo inda yake kada ya yadda ya wa'azi kada ya yadda ya nasiha kada ya dai amsa fatawa ce wanga abu ya yi yawa ya ce to shi kam game da magana akan bid'a ba zai yi wa'azi ba amma inda ya ga bid'a to ita kan sai ya mata rugurugu Allah ji kan albani ya rubuta littattafai sai ka ce injin littattafai ne in na fara zan liso kila kwara goma da nake itino akwai sifatu salatin nabi akwai minat takbir da taslimi ka annaka taraha akwai ahkamul janaiz akwai silsilatul ahadith sahiha akwai silsilatul ahadith da'ifa akwai aljami'us saghir sahihul jami'us saghir akwai sahihu sunan abi daud sahihu adabul mufrad jirbabul mar'atul muslima adabuz zifaf an bayyana ko sai irwaul ghalil to kwara goma kenan sun yi haka albani ya wallafe-wallafe da yawa Allah ji kansa da rahama kuma ƙarshe-ƙarshen rayuwa ce Allah albarkace shi da kuɗin gaske ta yadda ƙasashen duniya tallafa mai akai aka ce sai da kusan wani ɗaki cike da kuɗi ƙarshe tara ɗaliban shi ya ce kowa ya ɗiba an fahimta ko kowa ya ɗiba kowa ya ɗibi abin da ya kaso ga ɗalibai ne na yanzu a duniya suna sun mashkuru za ku je albani na yan hudu su samir suwa sun gina manya-manyan katafarin marka suna yada da awati Allah ya ji kanshi da rahama daga cikin ibada albani albani mutum ne mai bin sunna ga kyauta mutum ne mai hankuri mai juriya sannan mutum ne wanda kana mai kwada da hushi shi ko yana yana ma dariya bai ma bai fasata wani zai zage shi sai ya mai da abin wasa an bayyanta ko daga cikin ko yanzu ka shiga YouTube zaka ji kiraye kirayen waya da an kamai ka sa cikin YouTube zaka ji ana kira ne ta waya wani zage shi sai mai da abin dariya Allah ji kanshi da rahama ya samu kiya daban-daban Allah ji kanshi da rahama ya hi mishi kurakuran shi wani ɗalibin shi ya rubuta littafi ya sa ma littafin tarihu imamuna albani tarihin malamin mu albani yace a iya sanin shi da albani a rayuwa ce bai taba ganin albani ya ci abinci ran attanin da alhamis ba saboda biyar sunna annabi ko ji alu sunna saboda mi yawaita azumin nan na attanin da alhamis ƙarshe dukkanin rasu ya ɗanɗani mutuwa ko mu je a gurguje albani ya rasu biyu ga watan oktoba 1999 yau yana da kusan shekara 26 da rasuwa allah subhanahu ta'ala ya yi mishi ya gafarta mishi zanubansa kai tsaye za mu shiga cikin wannan littafi nasa na sifatu salatin nabi don haka yanzu da kun ji ana magana kun san waka magana albani nasiruddin albani to shi kuma albani zare me yasa aka ce mai albani shi kuma saboda ya, ya tasiranta kusan kasar ga babu wanda ka yawaita karatun littafin albani wancan irin albani zaria ya tasirantu da da'awa ce da karatun littattafai ne da sauransu sai ya sa makai ne shi ma albani sai ya zan wani ma sai ya ɗauka shi a albanin da aka ni Allah ya ji kansu gaba ɗaya da rahama wannan littafi ya ce mishi sunan shi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana siffar sallar annabi tsira da aminci su tabbata gare shi mina takbiri ila taslim tun daga kabbara harama har sallamewa ka annaka taraha kamar kana ganinta zai gwada maka yadda annabi ka kaza kamar ga kanan kana gani to bayan ya yi littafin babba sai an ka nemi ya yi talhisi ne ma'ana ya rage shi domin albani mukaddima ta ya ɗai sai ta ci kusan shahi goma yana mukaddima duk abin da ya faru wurin rubuta littafin sai ya faɗi shi yasa yake da tsawaitawar mukaddima duk littafin ne haka suke to sai aka nemi dan takaita littafin to shine ya talhisi aka ce talhisi shine summarization ka takaita abu da yana da misali ka rubuta shafi 100 sai a ce Allah ka dan takaita su dawo ko da shahi goma to a harka academic wannan abu sananne ne ko assignment kai karshe za a ce to before conclusion kai abin da aka ce masa summarization domin a lokacin da kai summarization wani ma da ya karanta shi bai bukatar sai ya karanta mai yaron duk abin da a cikin mai yawan can to akwai shi nan sai mu karanta daga muqaddimar da ya muji taqdim ko ya ka ce taqdim shine muqaddima innal hamdalillah albani na ba wannan khutbatul haja muhimmanci inna alhamdulillah duk littafai ne har littafi ya rubuta ya samu khutbatul haja kuma ko kira dai kai ta waya kamar tambaya to in ka gama tambayar ka sai ya ce amma ba'd innal hamdalillah da katinka nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina haka zaka da shi guda guda can sai ce amma ba'd فاقول إجابة على سؤالك كذا كذا كذا كذا سيقول هذا الهدى لا إله إلا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله jama'a ita wannan inna alhamdulillah duk abinda manzon Allah zai sai ya fara inda sallallahu alaihi wasallam shi yasa malaman sunna ke fara ta mi an ma'anarta wato innal hamdalillah dukkanin yabo sun tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakon sa wa nastaghfiruhu muna neman gafarar sa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunan mu wa min sayyiati a'malina muna neman tsarin Allah daga miyagun ayyukan mu may yahdihillahu fala mudilla la duk wanda Allah ya shirye su ba mai batar da shi haka ne wa ashhadu an la ilaha illallah na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bashi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida annai muhammad bawan sa ne manzo sa ne amma ba'adu bayan haka cewa amma ba'adu shi ma sunna ne annabi shi ya fara cewa amma ba'adu iya magana ne bayan haka after that an bayyana ko sai albani ya ce falaƙarik taraha ala alayya akhi zuhairu shawish sahibul maktabul islami wato ɗan uwana zuhairu shawish sunan mutum ne ya bani shawara mai kula da labirari na musulunci islamic labirari da ke ƙasar jordan to ya bani shawara iqtaraha ya hangi wani abu ya bani shawara menene shawarar da ya bani an aquma in tsayu bi talkhis kitabi in takaita littahina wani littahi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam littahin da ne bayani game da siffar sallar annabi min at-takbir daga kabbara ila taslim zuwa sallamewa ka annaka taraha kamar kana ganin ta shi a sunan littahin waqtisaruhu in takaice shi wa taqribu ibaratihi in takaita lafuzza ne ila ammatin nasu zuwa ga magarin mutane duk wancan sifatu sala na manyan malamai na to wanga ga magarin mutane wa ba shawara wanga mai labarari walan ma ra'aituhu lokacin da nin lura ikata rahan shawara ce mubarakan mai albarka ba haka ne aka wada mu albani yadda ba sai ya lura da kyau wa kana muwafiqan to dama ya kasance ya dace lima kana ga abin da ya kasance ya julu yana yawo fi nafsi cikin rayuwata min zamanin ba'idin tuntuni ina tunanin haka wato ina fassara shi wato wato ko fahimta dalibai ne an fahimta ko wato shi ma albani ya dade yana tunanin yayi haka wa qala ma sami'tu mithlahu min akhin aw sadiqin so da yawa nake jin irin wannan shawara daga dan uwa ko aboki ina yawan jin shawara ga suna ce mai haka nan fashajja'ani zalika sai wannan ya zaburar da ni ala an aqtadi'a lahu in dan keta mai kalilan dan kadan min wakati daga lokaci na almuzdahami wanda da kunci ina lokaci na na da kunci abubuwa sun yawa to in dan ware mai wani abu bi kasirin min al-a'mal al-ilmiya saboda yawan ayyuka na ilimi da nake yi ba abu guda nake ba fa ba dartu sai ni gaggawa ila ta haƙiƙi zuwa ga tabbatar da maktarhahu abinda ya bada shawara hasba taqati gurgurun iyawata wa juhudi da kokari na sa'ila nil maula ina roƙon Allah majibinci subhanahu tsalki ya tabbata gare shi wata'ala ya daukaka an yaj'alahu ya sanya wanga aiki da zanyi khalisan liwajhil karim dun neman yadda Allah wayan fa bihi ikhwanil muslimin kuma ya amfanar da al'ummar musulmi ya Allah ka amfanar da al'ummar musulmi da wannan karatu da zamai wa qad awrattu fihi albani yace na kawo a cikin wannan littafi ba'd al fawaid za'ida wasu qari qari ala sifati bisa ga wancan littafi da sifatu sala akwai ma qarin da dan yana wanda babu shi tan yawa kaga kenan ko ka ce to ai na karanta wancan to ka karanta wanga yace akwai qari tanabbatu laha na fadakar wasta hasantu dhikraha na kyautatar da ambaton tafi asna'i talkhisi wato tsakiyar wanga talkhisi da ni wanga yabon kai ne na kai ko yabon litahi ne na kai a abin an fa ya faɗa maka amfani ne yawa kama anaitu inayatan khassa kamar yadda ni kula kwarai bi sharhi ba'd al-alfaz da sharhin wasu lafuzza alwarida waɗanda sun ka tusgo fi ba'din a wani sashi wato na litahin wasarrahatu bijaniba kullu mas'alatin bi hukmiha na bayyana ga kowace mas'ala hukuncinta min rukuni in rukuni na in hadi aw wajibin ko wajibi wa ma sakattu an bayani hukmihi fa huwa min as-sunan duk abin da ne shiru ban ba hadi hukunci ne ba to sunna ce in nace rukuni to rukuni na in nace wajibi wajibi na in ka ji na shiru to abin nan sunna na wa ba'dha qad yahtamilu al-qawla bil wujubi wato wani kuma yana iya daukar wajibci wal jazmu bi hadha aw dhaka yunafi tahqiq al-ilmi tabbatar da shi cewa wajibi ne ko suna ya kore ka'ida ta ilimi shi yasa sai in kyale game da shi war rukunu to yanzu zai mana bayani na ilimi wannan bayani zai albani zai yana da muhimmanci ba don mutum ya san shi ba mi aka ce marukuni an ka ce rukuni yace huwa ma yatimmu bihi shay'un ladhi huwa fihi shine abin da ke kammala abu a takaice kenan wa yalzamu min adabi wujudihi butulan rashi ne kuma yasa abu ya lalace in gashi abu ya cika in babu shi abu ya lalace kamar sallah ga yanan kan ruku'i masalan fi salati kamar ruku'i a cikin sallah kaga in ga ruku'i sallah ta cika in babu shi ta baci fa huwa rukunun biha don haka rukuni ne yalzamu min adamihi bi butlaniha wato rashin ruku'i na sa sallah ta lalace wa shartu sai sharadi mi aka ce ma sharadi yanzu mun sa abin da an rukuni shine abin da in gashi abu ya cika in babu shimi ana tuwo babu ruwa to ruwa rukuni na rayin tuwo an fahimta sai ce mi wa shar'u sai sharadi kan rukuni illa annahu yakunu kharijan yace sai yayi kamar rukuni amma yana kasancewa kharijan amma huwa shartu fi yana ihita daga abin da an ka sa mu sharadi ana yin abin nan babu shi kal wudu'i masalan fi salati kamar arwalla ga sallah ai akwai lokacin da arwalla wajibi ta amma akwai lokacin da ana yin sallah bane babu arwalla yawwa fala ta sihu bidunihi don haka ba ta inganta ba da shi ba amma tana yi kamar misali a yi miya babu magi tana yi Allah san tana yi sai dai bata inganta ba yawwa shi an misali wal wajibu sai wajibi huwa ma sabata al'amru bihi fil kitabi aw sunna shine abin da ya tabbata umuni ne tabbata a cikin alqur'ani da sunna wala dalila ala rukuniyatihi aw shartiyatihi babu dalili akan kasancewar sa rukuni ko ainihin shar'in sa wai sabu fa'iluhu ana ba wanda ya aikata shi lada wayo aqabu tarikuhu awa wanda ya bashi uquba illa li uzuri sai da uzuri wa misluhu misalin sa alfardu farilla wa tafriqu bainahu wa bainal wajibi islahun hadisun la dalila alaihi yace a bambance shi tsakanin farilla da wajibi yace to nan babu dalili islahi ne sabo babu dalili akan sa kaman mi eh kamar tsayaron karatun fatiha farilla ne amma akwai lokacin da zai fadi na'am wasunnatu to mi as-sunna ma wa zaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shine abinda annabi ya lizumta akai ne min al-ibadat na ibada da'iman koyo shi au galiban ko mafiyon lokutan sa annabi na yin sa walam ya amru bihi amru ijabin bai umuni umuni na wajibi ba abinda duk annabi ya lizumta yana yi amma bai ce ayi ba to shi ammi sunna wa yusabu fa'iluha ana ainihin ba wanda ya lada wala yu'aqabu tarikuha ba ba uquba ga wanda bai yi ba wala yu'atabu ba a zargi ne an fahimta kamar annabi na azumi a tanin alhamis in kai ka samu lada in ba kai ba ba a zargin ka ba a baka zunubi ko ba haka bane to shi as-sunna وأما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين معزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما حديث wasu ainihin مقلدي waɗanda kabi ba hujja suke jinginawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa ya ce man taraka sunnati fa lam tanalhu shafa'ati wai duk wanda ya bar sunnata to ainihin ceto na ba zai same shi ba yace fala asala lahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bashi da asali daga manzon Allah wama kana kadhalika fala yajuzu nisbatuhu ilaihi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya kasance haka to ba ya halatta a jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam khashiyatat taqawul alaihi dundin tsoro ka a mai ƙarya sai can gaba wallan zai ja mana kun gane ran muqaddima tare mu gama faqad qala sallallahu alaihi wasallam baitukan za ka ranta mana yace faqad qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qala alayya ma lam aqul duk wanda ya fadi yace na fadi abinda ban fadi ba fal yatabawwa maq'aduhu minan nar ya tattali mazaunin sa a wuta ba a cewa dai annabi ya ce baki san inda annabi ya ce ba wa inna min nafilatil qawli yana daga cikin nafila ga magana an azkura annani lam altazim fihi taba'an wato ainihin yan ambata cewa fa ni ban lizanta ma kaina ba taba'an wato biya li aslihi ga asalin littafin ko a cikin asalin littafin na bayyana cewa ban ce zan bi mazhaban wata mazhaba muayyanan takaitatta ba albani bai ce zai bi mazhaban malikiya ba ko shafi'iyya ba ko hanafiya ba ko hanabila a cikin littafin yanzu mai ishmawi yace muktasaran alal mazhabil imam malik mai iziya haka yace ala mazhabil imam malik mai risala mai yace ala mazhabil imam malik to haka in kace mazhabin shafi'i haka zasu ce to albani yace shi litahi ne na sifatu salati zai yi shi ne akan mazhaban manzon Allah mazhaba abubakar da umar da usman da ali shi yasa ya zama globally is universal book kai kun kace ala mazhabil imam malik to inda ya fara kabin hanafiya kaga ba da su ba in mutumin inda ya ce ala mazhabin shafi'iyya ba da mutumin Najeriya ba amma aka ce mazhabin annabi fa because annabi is global messenger na kowa da kowa na to shi yasa albani ce littahi ne na duniya na gaba dai a ba wani na kawo ne in mutum zai sa rekodin kashewa aka yi ko kasa jirgi ko kasa sala ina muke wa inna ma salaktu bihi maslaka alal hadisi yace na bi tsari irin na malaman hadisi allazina yaltazimuna al-akhdha bi kulli ma sawata tsarin malaman hadisi shine ba ruwansu da wata mazhaba an bayyana ko lokacin da an kai an ka an ka zo da su mallam Musa loko da su bella ya waza a muqabala sai an ka ce to ku tambaye su an bayyana ko sai wani mallami ta ce to kai mallam Musa mi a mazhaba ku sai ce a zan maka tambaya ka bani ansa yace to yace mi a mazhaba Abubakar me an mazhaba Umar me an mazhaba Uthman in kace malikiya ah he maliki lokacin su Abubakar da Umar yace sai sai sai sai ya juyo ce masarkin musulmi ce ranka rike matsalar su ko mazhaba ba su da mu ba mu magana da su sai sun faɗi mazhaba su yace to an faɗa mana mazhaba Abubakar da Umar da Usman da Aliyu da sahabban Annabi ita muka yi mazhaba wasu kai musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da bayar an ka kirkiro dinnan abuwa don haka albani yace zan bi tsarin malaman hadisi ahlul hadisi menene tsarin malaman hadisi allazina sune waɗanda yaltazimuna suke lizimta al-akhdha riqo bi kulli ma sabata ga duk abin da ya tabbata anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu ruwan su shehu usmanu a cikin hidayatul tullabi ila tariqi sawabi yace in hadisi ya inganta daga manzon Allah yace ba a kira ne mazhaba kowa in an ka ce mazhaba wani ta an yi sabo yace kuma dole a riko da shi ko ya saba mu dawwana ta dan kasim yace min alhadisi na hadisi walidhalika saboda haka ne kana mazhabuhum mazhabin malaman hadisi aqwa yahi karhi min mazhabi ghairihim daga mazhaban wani su kai ka rike mazhaban wani shi ko ya rike mazhaban manzo Allah ta wa za a riko kama shahida bidhalikal munsifuna kama yadda masu adalci sun ka shaidar da wannan cewa malaman hadisi su sun kafi kowa adalci min kulli mazhabin cikin kowace mazhaba min humul allama daga cikin malaman mazhaba akwai wani malami da yace shine abul hasanatul lukawi alkanawi alhanafi alqa'il wanda yake cewa ga magana ne game da malaman hadisi yace wa kai fala ta yaya ko malaman hadisi ba za su zama su sun kahi ba in ji malamin ga yace ta yaya ba za su yi kowa ba saboda mi wahum warasatun nabi sune magaran annabi sallallahu alaihi wasallam haƙan na gaskiya wana wabu shar'ahu sirqan kuma su an mataimaka shari'a ce na gaskiya hasharan Allah Allah shi tashe mu fi zumratihin cikin jama'a su malaman hadisi wa amatana Allah shi kashe mu ala hubbihim ga sun su wasiratihin da biyar su wa rahimallahu al-imam Ahmad Allah ji kan imam Ahmad ga wakaran da yana rabin malaman hadisi دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار الله أكبر Imam Ahmad ya waɗanga abayat na waka yana yabon ahlul hadith kun san da Imam Shafi da Imam Ahmad ba wanda yake su iya waka Imam Shafi ya ce wallahi laula shi'ru aibun lil ulama'i lakuntu ash'aru min labidi cikin ma waka ta ai yace wallahi ba run da waka illa ta ga malami ba yace yau da na labidu iya waka labidu a jahiliya ba wanda kai shi waka kamar ka ce da ka harara an bai da ko ko ka hana ziru sarkin waka i yace wallahi laula shi'ru aibun lil ulama'i duk imamu shafi'i wata rana wato imamu shafi'i na karatu sai ya fassara wata kalma ba daidai ba ta larabci ko ba larabe na haɓa ƙurai shi sai an ka ci gyara ne an ka ce wallahi ba haka kalmar nan take yace subhanallah ina ba ƙurai shi ba larabe a ci gyara na ga larabci imamu shafi'i ya tattara duk abin da ya kai ci ya koma ƙauye sai ya yi shekaru ya koyi larabci kalmar labinu da labanu ta rike tashi an ga ce sai ya koma ƙauye ya koyi larabci to sai da ya kai shafi'i yanzu yanzu yana kirkira waka saboda iya larabci ka san da ka kai nan to ka kai inta da aka ce wallahi lakuntu ash'aru min labid da na hi labidu iya waka da shi da imam ahmad da cikin malaman ga na masa ba wanda kai su iya waka shi yasa wata ran suna zaune sai imam shafi yayi wata waka yake ce da shi da imam ahmad sai yake cewa kuntu uhibbu salihina wa lastu minhum wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'a Imam Shafi yace kuntu uhibbu salihin ina son mutanen kirki walastu minhum duk da cewa ban cikin su inji Imam Shafi na'am yake cewa la'alli anala bihim shafa'a duk in samu ceton su yace wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi na kyamaci wanda ka sabo wa in kunna sawa'an fil bid'a duk da cewa aikin mu guda kun ji tawazu ibo sai Imam Ahmad yace la kunta tahibbu salihina wa anta minhum ya juya mai da irin waƙar da yace kana son mutanen kirki don kana cikin su yake cewa la'allahum yanalu bika shafa'a don su samu cetonka kai mutumin kirki yace wa takrahu man tijaratuhu al-ma'asi wa lastum sawa'a bil bid'a yace kuma kana kyaman mahu sabo kuma da man baka cikin su kun ga ya juya mai da irin waƙar da yayi don haka sun kware ga waƙa to nan sai yake cewa dinun nabiyyi muhammadin akhbaru addinin annabi muhammadu hadisai ne hadisai addinin annabi muhammadu ba a fahimta qur'ani sai da hadisi نعم ni'mal matiyatu lil fata atharu ma dallar abin hawan matashi sune hadisai la targhabanna anil hadisi wa ahlihi kada ka guji masu hadisi hadisi da masu shi kada ka guji hadisi da masu shi far ra'ayu laylun fiqhu shine ra'ayi Na'am.
laylun dare ne wal hadithu naharu hadisi rana ce wala rubbama jahilal fata atharul huda yace so da yawa matashi ke ainihin jahiltat wato hadisan shari'a wato alama shari'a ko han shari'a wa shamsu bazighatul laha anwaru amma ga rana kirikiri so da dama wani zai bace da rana don haka kakai mamakin wani ya bace ga hadisan annabi ana kira ne gare su cewa a ga ra'ayin wani shi yasa wani magabaci ke cewa ka imamu ahmad ne yake cewa a ajabu min min min, min amri'in ina mamakin mutumin da ra'al hadisa wa isnadahu yaga hadisi ga ya inganta wa yadhhabu ila ra'ayi sufyan wa ghairi amma ya kama ra'ayin sufyan sauri ko sa- ko ra'ayin imam malik ko ra'ayin wani da wani yace ga ya an kama ka hadisin annabi ingantacce amma ka ce a'a ai ga wani malami wani ya ce kaza wai ku kana da hankali to sai yanzu za mu shiga cikin littafin sifatu sala kai tsaye insha Allah bismillah malam to استقبال الكعبة
yawa kasa
إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها
na'am qala al-musannif rahimahullah wa huwa al-albani istiqbalul ka'aba fuskantar ka'aba da ka zo sallah zaka fuskanci ka'aba idza qumta ayyuhal muslimu idan ka tashi ya kai wannan musulmi ila salati zuwa sallah fastaqbilil ka'bata to ka huskanci ka'aba haythu kunta duk inda ka kasance fil fardi ka farilla ne wan nafil ko nafila wa huwa rukunun kallon ka'aba rukuni ne min arkanis salati daga cikin rukunan sallah allati la tasihhu salatu illa biha wadda sallah ba ta inganta sai da su na'am ويسقط الاستقبال عن المحارب في- في صلاة الخوف والقتال الشديد Na'am, ya ce wa yasqutu istiqbalu fuskanta alƙibla yana faduwa anil muharibi ga mayaƙi fi salatil khawfi a sallar yaƙi wal qital sharidi ko lokacin da yaƙi ya tsanani to nan ba sai ya kalli alƙibla ba نعم domin kun san sallah ba ta faduwa ko rin yaƙi to eh tsoro an fahimta ko ana cikin tsoro to babu laihi ko ina ka kalla kai sallah ko ana yaƙi ana saran kafiri ya sara ka sara to na ko ina ka juya ba sai ka kalla ba jama'a in ba ai karatu ana sanin wanga sai ce mi gaba وعن العاجز عنه كالمريض na'am أو na'am من كان في السفر gaba نعم.
yake cewa wa anil ajizi anhu hakanan wanda ya kasa kallon alƙibla kalmari da kamar mara lahiya ba a ce sai kun takura mai kalli alƙibla ba ba shi da lahiyar da bai iya juyawa to ya tsaya nan duk inda ya kalla an fahimta ko ba ila ma yana da rauni gehe ba a ce dole sai an juyo da shi ya kalli alƙibla ba na'am أو من كان في السفينة ko wanda a cikin jirgin ruwa jirgin ruwa musamman irin wanga na zamani akwai jirgin ruwan da ya fi wanga masallacin girma ya lunka shi ma ba ma shi aka magana ba don duk jirgin ruwan da aka wa lodi wata shidda a sauke wata shidda a lodi tireloli da waɗanga yan jimama da ake kawo ai ka san ba karamin jirgin ruwa bane yawwa to ire iren su to wanda ke sallah a ciki shi ma ba dole sai ya kalli alƙibla ba na'am أو السيارة ko kuma mota أو الطائرة ko jirgin sama إذا خشي خروج الوقت in an ji tsoron hitar lokaci babu laihi kana cikin mota ta kama hanyar Legas ga lokacin sallah hita zai yi ko mai motar ga bai tsaya ba kila kai dai an musulmi cikin motar nan kila ba ku da ya waɗannan ce a tsaya a yi sallah kuma an yi ƙarhin ku ko lokacin sallah zai hita za ku je Kano za ku je Kwantagora ko sun ce sai a isa ya wuri a tsaya a yi sallah kai kanka ce ba ka yadda lokacin sallah ya wuce bar ka yi sallah ka to nan duk inda ka kalla ta yi da ba karatu na da amfani ko bai da amfani to Allah ya sa mu dace ci gaba وعمن كان يصلي نافلة أو وترا amma wanda ya kasance yana sallar nafila ko sallar wutiri وهو يسير راكبا yana دابة أو yana sa- غيرها.
yana saman dabba yana haye akan dabba ko wata ma'ana ko mashin ko keke ko jaki ko doki ko wani abu in nafila ce ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند التكبير to shi ma an so gare shi in ya yiwu idza amkana in ya yiwu an yastaqbil an yastaqbila bihal qiblata ya juyar da mota ta ya kalla alqibla ka in kuma ta ko inda takbiratul ihrami agun kabbara harama sai ka kalli motar kada a gabas ko mashin in kai kabbara harama da nan sai ka cigaba da tahiyya ka koda ba ainihin gabas din zakana ba an fahimci bayanin ga ma'ana ka juya ka kalli alƙibla sai kai kabbara harama daga nan sai ka cigaba duk inda motar ka ta kalla na'am ثم يتجه بها حيث كانت وجهته to sannan sai ya huskanta duk inda ya huskanta babu lahi akan haka na'am ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة kuma ya wajaba إلى عينيها to amma nan malam zai yi bayani yace to amma ya wajaba ala kulli man kana mushahidan lil ka'aba wanda aka halacce yana ganin ka'aba wanda a can kenan Allah shi kai mu umra ko haji to an so shi kan wajibi ne gare shi an yastaqbila ainaha ya kalli ai asalin ita ka'aba din an bayyana ko ci gaba
وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها amma wanda baya kallon Ka'aba bai cikin garin Makka to nan ba a ce dole sai ya kalli asalin Ka'aba ba kawai gehen ta za ka kallo yanzu ina gehen Ka'aba yake gare mu mu mutanen Najeriya gabas mutanen China fa yamma an banda ko to haka lamarin shike to wannan kenan to yanzu wani zai ce ina hujja albani ai takaitawa na ka koma can cikin sifatu sala duk magana da sai ya kawo hujja نعم ko sai yanzu shi na aka ce matsantsar fiqihu a kawo ɗaya ba hujja waya hillu wala ya hillu waya juzu wala ya juzu Na.
ba tare da cewa saboda hadisi kaza duk su a hujja to in kana son ka ga wannan sai kuma asalin littafi ne na sifatu salatin nabi wanga talhisi na yammuna ci gaba حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ to me a hukuncin sallah wato ba ga alƙibla ba bisa kuskure kai sallah ba ka kalli alƙibla ba ila ko da haka gama sallah a ce ma ai arewa ta hakalla ko da haka gama sallah a ce ai yamma ta hakalla to shine malam zai faɗa mana
وإن صلى إلى غير القبلة mhm لغميم أو غيره بعد الاجتهاد والتحر والتحري جازت صلاته ولا إعادة عليه wa in salla ila ghairi alqiblati li ghaimin aw ghairihi idan mutun ya salla inda ba alqibla ba saboda duhun hadari ko wanin sa ba'dal ijtihadi bayan yayi iya kokari ne wa tahri yayi kirdaro jarar salatu so sallati ta inganta wala i'adata alaihi babu mai so a gare shi ba sai ya sake salla ba نعم ko da haka masalla an ka ce ai ba gabas ta ba ka ce to alhamdulillah Allah shi amsa muna baka da laifi ci gaba وإذا جاءه من يثق به mm.
وهو يصلي Mm.
فأخبره بجهتها مم.
فعليه أن يبادر إلى استقبالها وصلاته صحيحة wa idza ja'ahu man yathiqu bihi amma idan wanda ya aminta da shi ya zo mai alhalin wa huwa yusalli shi na sallah fa akhbarahu ya bashi labari bi jihatiha da gehen alqibla kana cikin sallah sai ne ce to ai ga gabas nan fa alaihi to ya zama wajibi gare shi an yubadar shi gaggawa ila istiqbaliha zuwa fuskanta ita alqibla wa salatuhu sahiha sallah shi tayi ko da raka'a ta karshe ce ko to mun gama yanzu da kallo alqibla نعم to a nan ƙarin da zan yi in ka kalli alƙibla ana son jikinka gaba ɗaya kalli alƙibla na sha muku bayani wani fuska ta ɗaya kallo alƙibla amma ƙafafu ne wagga ta kalli kudu wagga ta kalli arewa dole ne ka saita ƙafafunka su ma su kalli alƙibla in ka saba babu wahala amma baka saba haka za ka ta yi gwame an fahimta ko Allah sa mu dace ba mu wa malam albani sharhi da yawa sai mu ci gaba القيام
tsayuwa yanzu a koya mana yadda aka tsaya ga sallah kila ma gaggawa ta ne to ci gaba ويجب عليه أن يصلي قائما وهو ركن إلا على tawa albani ya ce ya wajaba gare shi ya salla a tsaye rukuni ne rukuni ne mutum ya salla a tsaye wajibi ne shi asali sai fa a wasu wurare na ɗaya المصلي صلاة الخوف مم.
والقتال الشديد مم.
فيجوز له أن يصلي راكبا mm, والمريض العاجز عن القيام مم.
فيصلي جالسا إن استطاع مم.
وإلا فعلى جنب ya ce almusalli mai salla salatul khawfi sallar tsoro wal qitali shadid ko tsananin yaƙi fa yajuzu lahu to ya halatta gare shi an yusalli shi salla rakiban shina sama abin hawa wal maridul ajiz anil qiyam ko mara lafiya wanda bai iya tsayi fa yusalli jalisan to ya salla a zaune in istata in ya samu iko wa illa in ko bai iyawa fa ala jam sai ya koda a sashin jikinsa ne ya kwanta ya sallarsa to kaga wannan rukunin ya faɗi gare shi domin ƙa'ida ta fattakullaha mastata'atum ci gaba والمتنفل فله أن يصلي راكبا أو قاعدا إن شاء ويركع ويسجد إيماء برأسه وكذلك المريض ويجعل سجوده أخفض من ركوعه wal mutanaffilu haka nan mai nafila falahu ya samu an yusalli rakiban ya sallah yana sama abin hawa kaga rukuni na mayawa da na tsayi aw qa'idan ko zaune in sha in ya so wayar ka uwa yasjudu zai yi ruku'i da sujjada ima an bi ra'si yana ishara da kansa kana cikin mota sai kai haka Allahu akbar ruku'i kenan sami Allahu liman hamida ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا ولك فيه الله اكبر سجدا كده سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر الله اكبر سجدا tabi kenan an bayyana ko shi aka ce mai imai eh na sujada ya hidukawa in ma baka da lahiya ne kai zauni shi ma haka nan na san can gaba zai kama da shi to duka dai shi ne ba sai ka kai goshin ka can kasa ba na'am ci gaba sai ya sanya sujjadarsa akhfadu min ruku'ihi ta yi kasa daga ruku'insa na'am wasu ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه baya halatta lil musalli jalisan ga wanda yake sallah zaune an yazo a shay'an ya aza wani abu alal ardi ga kasa marfu'a wanda yake da tuli yasjudu alaihi dun yasjudu sama ne kace bari ka azo hilo ko ka azo tire yadda wasu yi to asa tire ga kasa su su dauko su yi haka jama'a kuskure ne kaka a bari an bayyana ko a bari don tsahi su ga wannan ka san wata bid'a sai ga tsahi نعم eh saboda ko kwan bid'an nan tana tana can yanzu sunna ta wanke ta dauraye kun san mal albaniya ce nan gaba za a yi yaran da babu bid'a ba san bid'a ba sam sam yace ko ni na gunga tsaga nan gare ni ni mal albaniya da tsaga yace ai duk kwan bid'a na نعم yace amma nan gaba za a yi yaran fas da sunna Allah ya ji kansu da rahama yawwa sai ce mi وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه eh na'am mun كما karanta.
ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته بجهته yace wala yajuzu lil musalli na'am wa innama yaj'alu sujudahu sai dai zai sai sujudarsa akhfadu min ruku'ihi ta yi kasa daga ruku'insa kama zakarna kamar da muka ambata idza kana idan ya kasance la yastati'u ba ya iyawa an yubashira al arda ya ainihin sanya goshinsa ga kasa bi jabhati ya sanya goshinsa ga kasa to yana iya mi ya ainihin ah, sanya sujudarsa ga ainihin wani abu na'am amma yana iya aza goshin goshinsa to babu lahi ya kai goshinsa kasa an yana zaune ne ba shi da lahiya wallahu ta'ala alam sai as-salatu fi safinati الصلاة في السفينة والطائرة sallah a cikin jirgin ruwa ko jirgin sama an fahimta ko ya halatta ai sallah a cikin jirgin ruwa ko jirgin kasa
وتجوز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة ya halatta ai sallah sallah farilla a cikin jirgin ruwa ko kuma jirgin sama na'am وله أن يصلي فيهما قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط walahu ya samu an yusalli fihima ya salla a cikin su jirgin ruwa ko jirgin sama qa'idan a zaune idza khashiya ala nafsihi ina ji ma kansa tsoron as-suquta faduwa ina jin tsoron kai ya tsaye ya fadi to babu laihi yana iya yi mi ya ainihi ta ainihin a zaune na'am ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا mm.
لكبر سنه أو ضعف بدنه ya halatta an ya'tamida ya dogara fi qiyamihi ga tsayuwarsa ala amudin akan wani ginshiki aw asan ko sanda likibari sinnihi saboda shekarunsa aw du'fi badani ko raunin jikinsa na'am الجمع بين القيام والقعود wato hadawa tsakanin ka fara sallah tsaye da baya ka zauna ko ka fara zaune ka tashi ainihin tsaye na ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما مم.
أو قاعدا بدون عذر مم.
وأن يجمع بينهما مم.
فيصلي ويقرأ جالسا مم.
وقبيل الركوع يقوم مم.
فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائما مم.
ثم يركع ويسجد مم.
ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية
na'am yake cewa wa yajuzu ya halatta an yusalli salatan layli ya sallar dare qa'iman a tsaye aw qa'idan ko a zaune bidun uzrin ba da wani uzuri ba kaga na maka ce yau kiyamul lailin ka da zaune zaka yin shafa'in ka da wuturi baka da matsala ko yanzu na cikin masallaci ko gida wa an ya jama'a bainahuma ko ka hada tsakanin su ka fara tsaye ka iso a zaune ko ka iso ka fara zaune ka iso a tsaye fa yusalli ya salla wa yaqra'u jalisan yayi karatu a zaune wa qubayla ruku'i kami yayi ruku'i ya kuma sai ya tashi fa yaqra'u ma baqi alaihi min al-ayati qa'ima sai ya karanta abin da ya rage na ayoyin na a tsaye summa yarka'u sannan ya ruku'i wa yasjudu ya sujjada summa yasna'u mithla dhalik sannan ya aikata irin haka fi raka'ati thaniya a raka'a ta biyu na'am وإذا صلى قاعدا جلس متربعا أو أي أي.
جلسة أخرى يستريح بها wa idza salla qa'idan to ya zaka yi sallah a zaune mala albani yace zaka yi sallah a zaune to jalasa mutarabbi'a kai ta matila kowa ya san ta matila ita an kai sun kai aw ayya jalsatin ukhra yastarihu biha ko ko duk wani zama wanda zaka hutawa da shi ba dole sai ita ba amma ita an kai su in baka iya kai duk zaman da haka iyawa kai sallah ka a zaune na sai as-salatu fi ni'al muna gab da tsayawa zama na farkowa na الصلاة في النعال na ويجوز له أن يقف حافيا مم.
كما يجوز له أن يصلي منتعلا wa yajuzu as-salatu fi ni'al sallah da takalmi ya halatta ai sallah da takalmi wa yajuzu lahu ya halatta ga mutum an yaqifa hafiyan yayi tsaye bai da takalmi wa kama yajuzu lahu kama ya- yadda ya halatta gare shi an yi salliya munta'ila ya sallata da takalmi ke mace baki da uzuri a gida kina iya dana wa sunna ki sallake da takalminki ki sa takalminki ba su da rutsa ki sallah da su annabi ya sallah da takalmi yayi babu takalmi an bayyana ko to in wannan sunna albari dai mu karanta albani mana shari سيتمي.
والأفضل أن يصلي تارة هكذا وتارة هكذا مم.
حسب ما تيسر له wal abdalu abinda ya falala an yi salli taratan hakaza wata ran shi salla haka wa taratan hakaza wata ran shi haka hasba ma ta yassara lahu gurgurun yadda ya sawa gare shi fala ya takallam ولا يتكلف لبسهما للصلاة ولا قل kada ya عنها.
tilasta ma kansa lubusuhu ma sa su lissala da dun shi salla bari isa ya salla wala khal'ahu ma kada ya tilasta ma kai ne kullu sai ya ci dun ya salla yana da kyau kawai wata ran kana sai takalmin ka kai salla ka wata ran baka da su shi yasa addini sauki gare kuma ku yan agadi da yan sanda da sojoji wannan addini ya zo muku da sauki don kai da kan kasan wani wuri wallahi kai sallar kada takalmi haka cire su نعم ko ba haka ba musamman soja cikin daji kwana uku sai bai cire takalmi da a ce don ɗaya sallah sai ya cire takalmi ne kaga shi ne yanzu cire takalmi zuwa wahala gare to shi yasa an haka hadisi ya inganta kakka soke shi wani sai ce, za a yi sallar takalmi a a baka sai iran gwamin da an kawo wani ba shi yanzu wani a ce ya sa takal ya cire takalmin ai mai azaba kai ko ganin haka an ka ce sai ka sa takalmi kai sallah ai ma azaba to shi yasa addini yake da balance sai hadisi ya zo duk ya halatta ma kowa an fahimta ko illa iyaka a ce wuri ne ba a sai lalace ko na abu wannan kuma wani fiqihu ne daban sai ce mi
بل إن كان حافيا صلى حافياً. إيه.
وإن كان منتعلا صلى منتعلا إيه.
إلا لأمر aridin نعم.
yace idan ya kasance munta'ilan yana da takalmi salla munta'ilan sai da takalmi eh eh wa in kana bal in kana hafiyan salla hafiyan in ya kasance bai da takalmi ya salla ba da takalmi ba in ya kasance yana takalmin sai ya salla su da takalmi illa li amrin aridin sai dai dun wani al'amari da ya bijiro masa وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه وإنما عن يساره to idan mutum ya cire takalmin sa yana cikin sallah misali masallaci wani masallaci in ka cire takalmin ka basu wani dauke su za a yi to nan sai ka aje su ainihin fala ya za'ahu ma an yamini kada aje su gefen dama wa innama an yasarihi sai dai gefen hauni idza lam yakun إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي idan babu wani gehen haunin sa dake sallah sai ka aje su gehen hauni in akwai fa وإلا وضعهما بين in رجليه akwai kuma sai ka aje su ainihin wato tsakiyar kafafunka بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله to da wannan ne ainihin ah, al'amari ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to jan- nan za mu yi zama na ɗaya al'ilmu inda Allah wala haula wala quwwata illa billah